وصلي على المسلمين وصلي على بلادي وسلم امري وارد عقدة لساني وقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم اعتبر لنا hijirin da wani ga watan jumada shekara da dubu da ɗari da arba'in da biyar bayan gida na zama shi da zasu wasu na wanda da wasu da wasu da wanda ya daidai da ɗaya ga wani biya shekara da dubu biyu da ɗari da wani da biyar idan ba manta ba mun zai a darasi na dubu za mu zai darasi na dubu ɗaya hadisi ne lamba ta ɗari da tamanin da takwas السباب الكوني في السبع بعد من الأدلة أخرى ومن ذلك لولا الحمد لله ولم يكن من الذين أنزلنا قبل يعلم من هو المولى إن رمضوا على ثم عليهم إلى المولى من الله ما يجري muna cikin babu kome da kyaba babu da yake magana kan yin azumi yayin tafiya an hana shi mali da wakai rawa an gabo da an san mali ana rawa na kuri da tsare su to da ba da yin da rawa don da wata dama fi tabari mun kasance tare da annabi kira da an ta Allah su ga ba da yin yayin wata tafiya fa min nasa'in wa min al-mu'min har kama da yake cikin akwai masu azumi wani da nufi daga cikin akwai waɗanda ba su azumi wanda ta ja masu da ni sai muka sauka a wani masauki biliyoyin ari a wani yini mai tsananin zafin rana wa akwarna wajen ta hukun fita wanda suka fi kowa yawan zuwa a wannan rana shi ne masu barbu ruwan da ya yi da barbu to shi ne wanda zai yi ba kamar wanda ya tafi da babban riga ne kaga zai iya zuwa ne jikin da da wato rigar da suke jikin sa wanda suke da barkuna a na lokacin mayakai sun suka kowa ya ruwa wani na wajen da shi gaba da yadda jikin daga cikin makuwar da saboda ba da abu da zai kare kansa sai zai sa hannu ya kare shi ya fuskarsa da hannunsa saboda ko hankali ba wa jikin tafiya wato gwadon da yake cika da gwadon da yake da mayabin da dan mayabin da ko kuma gwadon da yake cike da shi kai ne kawai domin kawai da haka fada lokacin ba da kaya mai yawa da za ga wani in zai wanki sai ya alzan mai lafiya ya kawa a wani lokacin ba kaya mai to sai yake tsari ne ba ta kada su ba ana cikin haka masu asali saboda zafin rana da wahala duk duk da bari cikin ruwa ta yi yawa rana ta yi ta kai inda ta kai wa kamar mumkinu waɗanda ba ta hadisi suna ganin waɗannan masu azumin duk babba ta kasa su duk suka yi wa kamar sun afiriya nan da nan duk suka sauka ba dai rukuna wuri su ba ta hadisi wanda kawai saba suka rika tare da wannan dawakan gaba daya da waɗanda wato da dawakan da da dawakan waɗanda suka zo suna hari wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yana karo kai ne da waɗancan bangaren waɗanda ba sa azumi ga ayyukan da suke yake da hawan lokacin nuna yau ba bai azumi yau ne dan da yake da wadanda waɗanda ba su yaɗa ba sun fi lala shi ne ma da yake cewa ba za ka ba a da ya zai da waɗanda ba su yi azumi ba a kan ba su azumi saboda ne dama a jikin bayan biya da yake nuna sirri ya ku bai kaba ba na ganga ba ce ba mun Allah ba ne ke sirri da biya ya yi azumi shi ne ma da yake cewa idan zai ja wa Allah kuma ba zai ja wa Allah ba shi kenan kamar waɗannan da suka zama kaya yanzu kaje waɗannan da ba su yaji ba ai suna da samun ladan sun mutu sun zo su ba da wasan ruwa sannan wato kaje waɗanda wato waɗanda ba su da idan ne yin gaba ne wanda da su da kaga ladan ya haɗu da yawa a kan to shi ne annabi yake dan da yake da kula da ya za mu tsaya a wannan hadisi abu na farko jawabin sauki ya fi da dafa ya halatta a yi azumi ko a ta idan za a yi tafiya mai ikirarin da shi sallallahu alaihi wa sallam fi yawo alaihi saboda annabi ya tabbatar da haka da sahabbansa na biyu شدة رغبة السحابة أنا نقوى إلى الصحابي رضي الله عنهم بالعبادة على إقامة مسجد والعبادة في حتى في الصبر حتى أعيش فيها وأن بتعبر للصبر نقول بيان ما قال عليه الصحابة من الزهد في الدنيا بيان أكيد الصحابي في كل الدنيا suke da tsananin gudun duniya mun faɗi ne da gudun duniya gudun duniya mutum da so yana takakan kan dangane da abin da yake na haram gujewa haram shi ne gudun duniya ba tafiya da kayan wani kuɗi ne gudu masu wani gujewa haram ko mutum sai ya ta na a jikin ka ko a kafar ka ko wani in ya haram wani imani saboda haka ka toko dan gudun da kai amma ba haram da ke ji sai ba za yi saboda kan wani ya ɗauka wani shiga a wani suna kawo cewa wai albasa za su bi da liman ba kun yi da hadisi cewa wai tafiya ba su barbace duk wani yana da liman ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne saboda haka kawai abin da ake bukata ta sha da in ji a nan to ai abin da ba ita wannan zuciyar kuma ka shiga ku za a ci wani maka shi za wani mai yi ma yake cewa ai zuciyar da kullum yake guda biyu daga wanda da gari ya waye abin da yake zuciyar da abu biyu yake da wanda kake da wanda ka waya yake sauran da baka taba ba yake kai ne da yake kuma gaskiya ne duk wani abu da yake da haka ne haka ne da haka da za a kalla a ce wannan gurin da wani wannan kamfanin wannan kotun sun haka ne to gashi ne in dai ba amfani da kai ne da ni domin za mu tsoron da wata yi daga nan da ka mutu ba shi ma sai an ga dama za a biya to shi ne ma da yake cewa wasarori a lafin lafi a lafin lafi mata da hakuri da irin abu da Allah ya hore mu na hudu mashruwaiyar iyanar da za'i shar'antuwar taimakon mai rauni shi ne maganar da aka yi lafiya cewa ba sai azumi ba kawai ba so muna da dabi'a da ke babban juna gaskiya ne ba sai azumi ba sai lokaci ba ya lokaci kamar yadda muka yi gaya wa malamai lokacin corona cewa a ce maka a yi wato tsinkin zakka sai ma wannan lokacin ba sai lokacin zakka ka ba sai ruwa ya tafiya saboda ana cikin yanayi to kamar a wannan yanayi ba a wannan yanayi da muke da shugabanni da wasu damu da su ba ya kamata a gaya wasu suke kusa da mu su san ga irin taimakon da za su ce ba saboda rashin aiki ina karanta wai yan majalisa tabbatu wai sun kawo mota a kan wai za a tsira a wasu fitar da naira miliyan ɗari takwas da saba'in wai za a koya wa mutane kiran sallah saboda shi yana mutane yanzu zan daga babu miji a nan majara ko wala ko ba ni ba a nan ko ko ke da ko su ne da ba ba amma wani su ne ko yana da Allah akan kuma da yau wani mu ne da ya da ni ta ko da bai kuma wani yau da da ake yi ko su da kawo ko da yake da kai da nan da an ce mun ji ba ni saboda ba shi da ba shi da aiki wallahi wallahi ni ya dade ni ya iya da nariya to ga wani ne da nariya ta kan kun wato suna bukatar shi a kan da nari da alƙabai da kullum ya wara ta yi rubu masallatai gidan gwamnati na musulmi shi ake biya su kuma a kan alƙa biya ba yin ayoyi masu zafi a karan da musu amma za ka ji gaba wato waɗanda suke mai kafo na suna su ليس من الناس ليروا من الناس ليروا من الناس ليه أعطاهم من يدري لما يجب أن نجب الجواب الجزاء في جنابه وقت ديارهم kuma ba da mun da dila da su wani kan jira da kai dawo da aji a aiki ba da shugabanci na kira ne nan da wani yana zuwa a ya zama duniya na kira na ke zo ka rera in ke rera ba ko yana zo zama jarka ko kurleta a ke biya ni da shi a ke ji jawo Yana da iya ne, zaukar ɗari wani mafi Saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata lallai kullum kullum abin da ya gane ne ba wanda za mu zo a kafin nan ina yi wa kuɗaɗe gurin karatu saboda dole ne matasa talakawa su san san dalili har yanzu ba su san san wa'anda mutane da ke ga wani girman ba da ya rage shekara ɗaya za su dawo su ba ku tarihi wannan ba ba ma da yaro ka yake kawai da ya tashi ne fauna a jika kamar ba mu ba ga shi ne yanzu sun kyale ni komai ya lalace ba ilimi ba abinci ba ba da yawa da ba ɗaya shi na yi ba asibiti ko kai shi ka zo da hawa Allah shi asibiti da kai da kai in ba ka da kuɗi yanzu kana ji yana da yana ka mutu to yanzu awo kai da aka yi ma wani aka yi ma kai to za a je a yi ba ko dai wanda ya ba bai iya ba ko kuma na'urar barkin sai da wata ma ma ce ba ba komai da kaka mu babban guri sai da an gano wa bulutsu yana aiki a duwar ce kullum kana fara da zaki a ce babu gobe ka san guri da ke fara zuwa za a ganka to mu ne duba shi ma ne wani shi abu da mu mu irin wani da abubuwan kullum suna da kai ba wanda suke wanda kai irin su kawo mutane ne biyu a dokin rijiya yana cikin sai ka rika kukan su yana cikin ai ba ra ne ba ne ba ne wanda ne ne ke yana rubutu wanda za mu hannun da zai da ya za mu hannun da wani da ya ne san kansa ba hanyar kazu ke magana da wani wani ɗan majalisa ne a yanzu kar sai yin wata tambaya yanzu da ya tabbata da cewa rabbi ne ke wai hanya kuwa wato har ko shi da dole ne wanda wannan tsari ba ta fice goro ba kan nan ba sai ba wannan magana duk abin da shi gwamnati yake ga wa yake ba to a ce kawai a rika ilmi musamman sai kuma da haka ne idan to a mai da gwani ko sai da mutum ba yin da ba ne to mu cigaba da zama a gani tun da yanzu noma muke ta kama da shi muna zama wani da mu yi to da kawo ta ko ta ko da ba ke yi ku tambaye mu abu ne ke fago ka san mun da ne shi shi da ku to wahala abu wannan abubuwan da tsoron ke cikin da sama da zuwa burbura da zuwa ne Allah saboda wannan program da shi tana kallon duwa da ya da al'umma wato za ga abu da shi wani irin shugabanni da su da wancan aikin mu ba yara na mutuwa wani yana mutuwa da yunwa da rashin lafiya amma ba abin da ya yi saboda haka an zaɓi hankali ne kada wani ya zo ka rika wani ihu ne wani karka goma karka goma duk wanda ba dan jini ne ba suna ba kamar yadda wani ne yi ba yake ba na rajin shugaba ya zo na garawa kafa amma yana hawa kujerar sai a ce ya karka sai a ga maka da to da kuma shi ne ke duk ba suna zuwa ake wani abubuwa shi suna zuwa zuwa ba ake sai mutum ya ga da mutum ke mutum ke yi sannan mutum ya ga ne a wani dubu biyar mutum ke gani su wai ya ga cewa ƙwararren ruwa ne ya ce maka ya ba wa dubu goma kuɗin da ne dubu goma nan da ka bayar wa mai da lafiya kuɗin da ne na ka ne dama kai ya kamata idan kai zo kai mana hanya maka lokaci to jama'a na gode da kuka ba da dama ne hanya amma a garin mutane da suka zauna. Allah wa ɗauke da ke za mu gane, don muka gane shi ne tsaron tafiya. Mu gane zuwa da suke yi ne, waɗanda su ne a kan mu za su iya komai. Amma ba wanda suke yi ne, shi ne ‘ya'yansu da aljihohi ba. وما لي ونبي ويد بسم الله ليجعل تبديوا كان بدوا لحد والخيمة كل تابو خيمة جلس يقبع والكتاء دبرو ويد هنن دبا اي واجبي وغيرها من البدع او دليل القبلي اذا زادا على ذلك هذا هذا عمل mutum ya ga abu ɗaiɗaiɗi amma ba su dama su ta nema suna kaiwa har ba a wannan tsayo da za a yi daga wato dama har ba su wani rana to an ba su dama su gane na gida ma da yake alƙiyamu da makari jawabi mustafi wa mai a tsaya da kulawa da matsaloli na dabbobi ta hanyar ta yake masu biyo dabbobi su ji tsoron Allah muna da kasa da sati uku a sallah ba ta ba fara ko mu kai ko ga wuri ma masana lafiya ce ya halatta bai kamata mutane wanda ke wa rikitocin dabbobi suna faɗa wani kamata ya ce duk dabbar da za a ci to kada a mata da kada a mata allura kada da kwana a gare kafin a yanka to da yawan da saboda neman kuɗi da suke yi a ita bunkawa dabbobi alluri allurai kaga wani ya biyo da yanzu gobe da hadisi da kuka zuwa kaza ya biyo a je maka allura kuma ana rubutu wannan abu kuma ka na lafiya shi ke na cutar da dara sai kuma ka dai da yanda ba ba ruwan ka ya kawai da saboda haka ji tsoron Allah ka ji biyan ba sai da dubu cewa kamata ya yi dukkan da za a yanka da sallah ya zanto daga kwana a gari ba za a kare masa komai ba amma ka gaba wannan ka'idar kawai shi ne saboda haka da yawa za ga hawan jini shi zai tana haifar da hawan jini da waye suka da yawa haka zai zaba amma ba ruwan saboda haka tana so su yi da albarka to ka kiyaye ko mutum ya zuciya ta gaya ba cewa wannan ba mata allura ta ji da wannan yawa mali yake na bakwai wani zai tafi masu ne kuwar wasari alawar yin hukuku falalar yi wa masu ajiye hidima an gane ku yawa wanda suke ajiye ya yi hidima na takwas abu da ila da ala nama musulunci ya kwaɗa idan nan da gida yin aiki na tara al'adar da ya yi makallin an yanzu da mayu hakin su makaliya abin da ya yi da hakin wato wanda yake bani shi ne duba ya ga menene ya fi dacewa da maslaha da aure yake hada idan muke fada hada aure ne za ka yi mabiyin da yaro ba kare ba aure da dole ana yi da masla ta kai duk lokacin da za ka yi aure kakan ka zo ka yi aure a ce ai mutum guda da wani wani ana rama yi ai aure da kaura a kan da dole ne ne ba haka ba kace adalci shi aure ke ne kiriji ne kuma kiriji dan ka duba kake da za a yi ma ko ba موجودين في هذا المسائل حكم عليهم كثير ثم لا كيف يكون نجم الرجاء جالس ليؤول ليؤول وزورا الذي يجب أن يدعم بالواقع وعيد الحي كنا أولو بالجلوة لنجم الدرجة وقوما يا رسول الله الحمد لله هذا مثل هذا الشيء هو يقول له تحت مثل هذا الشيء كيف يجب أن تقول shi za ma da ka rabbani da suke yi goce wanda ke yanzu da bin amana ta wata ran ta aure ai da ma zuwa da shi to ai ba musulunci zai kalla ba ta ce zai kalla ta ce ke kallo amma ba za mu yi wannan karatu za ta da gari musulunci zai kalla ba ta ce ba kuma ba ku ba ce ciwo ta mu da na mu da wani to ni ke kawai mu ne da mu ba zai yi wani a ce ba ke ba bukan saya betul baru beri golal jadi nabuma al-hijr fi safar afdal lima kana fi dhalika qabla an yuraja'a mungkin ajli hadis dari dari dia dia bukanlah la kana fi dhalika qabla an yuraja'a idan akwai masalah dari dari akan dan dua kali kebaikan dia awal ba bukan dia ajli ba bukata amma wanda zai gaba Abuja ya samu wuta yana saka biyayya in ya ga dama kamata yi ko in ya tabuwa da abin da ya zo hada ta ce a wuta domin hanya ce wato ko wani zai tafi san wasu kolon ba shi ta ruwa yana suna bukatar su kalli wasu na sannan ma da yi da jami'i da wasu da amfani da hanci masali da ladan wato ayyuka gwargwadon maslaha ayyuka ما يجي مشروعية نجاة مشروعية التشجيع أن جاء الدعوة كابرا مجرم العمل وجد أي أنا العمل الثالث وجد أي نظري والتمثيل فيه وإلى واحد وكل ما إذا تعاملت المصالح قدم أولاها وأقواها إذا أقبت له يمسك بفضل وجاء أول شيء wanda ka fi kwari wanda ka bi maka lokacin da kira da bi ma ba shi da za ka dauka ma ne yake da ta hudu jawazu hikayat al-hali al-qudwa wa ta'addi ya halaka ka iya wani wani labari amma dan ai koyi ko ya da ka wa ta'addi da mai koyi da kai ba dai ne ba kawai gaba da misali cewa abin ba zai yi ka ta gwada ba zai yi dole sannan فجاء الى جواز اتخاذ اتخاذ الاولياء وناوي عن بالاستقبال يا على تعقب الذي da makamcin abin da ya gurguna don a yi yiwa sannan na karshe maliki da wani ikisafi don yi wa hariya an da basari wa ibadar ya halatta mutum ya kare rana ga wani gidansa da jiki ya an da hana hannu da aka yi da abu wani tajibin mara domin zafin rana yana sa rauni kuma yana iya haifar da rashin lafiya. Ni za a ga likitoci suna cewa ko tafiyar kafa za ka yi ko tun kai ka kai sai a cikin kai da rana kai da daddare ko da kai. To da da ranar cikin da yana gudun da ba a wato da yawa su ce su gina ba.
Malam na sha ɗayan nan ne.
Na sha biyar?
Na sha ɗayan nan ne.
Eh. Sawabu da amalin da ya asiri masale. Ladan ladan aiki gwargwadon maslaha abin da shine wato kamar ai gaba ya zo ya gaya ma ya gaya ma cewa idan abubuwa guda biyu suka haɗu yanzu kamar wayancan da suka yi azumi da waɗanda ba su yi ba maslaha rashin yin ita ta kwari a kan yin saboda haka ka ga ya zanto suna da lada da yi su wannan iya na azumin kawai ba a bari su ko wayannan ga jira su azumi kamar wa fa'idatu min ayyami ko kan lada azumi na nan ba kuma lada ne da suke wa masu aji kaga sun bi tilada shi ne abin da yake yi na karshe shi ne al-istinabu bil jawab mutum ya rinka la'akari da dabbobi wa ri'ayatiha mimma hadhihi min islam da kula da dabbobi za ku ga mutum ya zo kaji ba su ce da kaji sun zo su a haka da Allah ya kaje ka wallahi eh haka kaji ba kaza haka ko aka zo masu dodo wannan jami'i wanda masu dogon jami ne ba akwai wadanda da yawa ba kan biyo ba sa iya kai kada mu wani shi duk muna da matasa ba za mu da gobe za ka an biyo da tun daga tun daga wuri an biyo da dabba a kasan wata da ke an dinga da kuma a ɗan sauri in aka zo akwai daular da ba ruwan da ne kuka zo tun da aka haka aka wata da ke wata dace daga gurin da ya da shi ba da yin daji domin sun gama na alaka wannan su kai su cewa Allah zai tambaya ga idan akan baje hadisi ne da sai Allah ya rubuta sarki ya sa wata mata a wuta dan ta ga kai ya ba ta magana ko ga shi ma Allah zai tambaye ta ko ka je lokacin da ta siyo dabba kaliya a ba wasu jajajen yara da ba aiki su bari kawai aiki suke yi daga bana sai bari su biyo don ba su jawara da ranar suna zuba. Kuwa da yake yi da ba ya kamata ya kyara shi da masu kawo, cewa su karku wanda ya Aikin ku ne, in ba biya maka nemi wanda zai yi, kuma nan yadda dabba da ya dabba ce da ake so ka ba ta kulawa, shi za a kace a shari'a ko kawo da kai ka ajiye kake wannan da kake ce da ya rage ta jiyarwa. Kula za a yi ta wanda ya yi wajen ba ya biya ajiye shi ba ta abinci. malamin da ce ba ma ya duba na wani titi kawai domin wato abin da zai ba wa Allah kawai yake kallo ko na wanda su kai so kake ce kullum domin abin da za a ba Allah ya bar dole zai yi wannan shi ne abin da yake fara hadisi na gaba na Aisha radiyallahu anha qalat na Aisha Allah ya kara mata yadda take kana yakunu alayhi sawmu min mafiyar wa na kasance ana yi na azumi na ramadana wa ma an tafi wa an akuliya ba da samun ikon biya illa ni sha'ban sai a wajen sha'ban irin azumi da ake biyo mata na larura to ita ba ta ta yi biya sai ta bar ya su saura wata daya kaga ta za ta ga abubuwa da yawa na cewa idan mutum ana zo da idan ana bin da azumi ba za ki na nafila ba ba shi ba ta ci da ruwa ba shi ba azumin harba ba shi ba azumin tasowa da aiki ba ba shi ba ba shi kuma da nan wa ta ce a wannan hadisi ya buɗe wannan magana ya buɗe domin ka san da na da tana yin wannan azumin muka kuma ga ya san ya tabbatar da ita Allah ya san abin da take yi saboda haka ba haka bane kawai malamai da suke yi ba za a cika ma lalan ba kamar wanda hadisi Abu Ayyub al-Ansari cewa man dabara magana sun ba ba a hukunci min jawwal kana tafiya da to kai azumin da ladan ba zai shiga ba sai sai ran da tafiya na Ramadan sai kuma shi ke da yi ba abun ba bane amma in ya ne shi yana nan da shi jawwal za a rabe shi ba ya ji dan rijistar ba za a ji ga wani mun sai tafiya na Ramadan shi ne kawai kariya wannan magana ta kuma ne gaskiya akan sai magana ta ce kawo ita ce magana su a kokaini rahimahullahu ta'ala ya shi ne ma da yake ma yi kwallo ko ta kewar hali jawabin da ake rika bayan ayyam hali ma da yake ya halatta da jirgin tafiyar kwanaki allafi a tsara halbaru fi ramadan wanda mutum ya sha a ramadan wanda ya yi abu na mutu wanda jiki ma ya rashin lafiya ya yi lafiya wanda ya rashin lafiya da biya ba sai ya kuma gashi azumin arba ya zo za a yi ko abin da ya gaba da wannan ko cikin da wata ta kuma ana bin da wannan ya tafi shi ma zai yi daga baya sai ana zai bin gaba ne to shine ma ne yake da anna wajib wato da anna wajiba wajiba muwatta domin wajibin wajibi ne na mai yalwa kun ga akwai alwaqatul mubayyan wal waqatul muwatta yawwa shi azumin arba yana da lokaci a babu da dare daga wannan shekarar ranar arba din ba za a kuma yi wani shekara amma ramuwa ba suna da fadi duk da cewa yana da lokaci amma shi ma mudayya iya wata ne shi ne magana da rubayi iya wata ne domin gwagwa da ba da ya fita to ba da shekarar ne ke wani abu ba ni da wani kaga mudayya ne duka duk abin da yake a kuntace to ya halatta gari daga baya gari da baki shine abin da malai yake faɗa na bi wujubu qada'i ayyamul hijr wajibi ne ka biya wato kwanakin da kaca ne Ramadan da na Ramadan ya ujiri da yi saboda wani ujiri karfafi kamar da biya ko yin tsariya ko wani ujiri mai karfafi ko jinin al'ada ko yi wani karfafa ujiri na uku asababu annaha kanat taqdi fi sha'ban dalilin shine na Aisha ta kasance tana biya a cikin sha'ban tana biya azumin da ake wuce a sha'ban ta ga magana cewa abin da yasa bata haihu ba saboda ba ta al'ada wannan magana an ruba ta ƙarya ne yawwa da akwai wanda suke cewa na Aisha ta taɓa bari ni ba magana fabrike da ce ba ta da inganci na Aisha ko kwata wata wata wata wanda za a gaya wa mutane musamman wanda ba taɓa haihuwa wajen tabbatar da hankali annabi ya fitar da nariya kuma Allah ya ba ta haihuwa saboda haka ke ma Allah ya ba ta haihuwa ba zai ce ba ya kuma an tambaya annabi wa ko fito yake Aisha amma za mu yi ce baban ta yawa na hudu annal mahata la ta cin wa zawjuha jahilin illa bi ita mace ba ta yin arziki in dai mutum tana da ni na nafila sai dai idan da izinin mijinta shi ne ba da suke tattauna a kan na ramuwa ba aka ce na ramuwa ba aka ce ai wannan na ramuwa ba shi da wuri wasu ba da yawon ka ja shi ma zai ta gaya ma cewa domin wato kada ya iya halin dole bukata musamman idan ta kaɗai shi ta kaɗai to da haka abin a wani amma wasu na da yawon bai da wuri na farin lafiya amma na nafila wajibi ce wannan ma da yake hada aka dole sai an gaya wa sai an gaya wa mutiya na biyar annal abdala liman kana qadiran ala sawmi al-qada abin da yake kyau ga wanda yake da ikon biyan azumi an yi da ala bihi wa la an yi ajira bihi zai zama ya gaggau da ali wa la yu'akhirahu kada shi ka gani ko da akwai malaman da suke ce da biyu biyu ga wanda da wanda zama wajibi ka biya azumi ana yin sallah wa ka gani ko ka biya azumi da ake yi amma ba yake magana na da abu mazuha abu da yake ba shi ne lokacin ne muwatta yana da faɗi.
ita ma ran ba ba su da ba Iran ba shi da faɗi amma ita jara a tana da sauki. Tana da sauki saboda dama a ranka ai tana da gara cewa za ta biya ta. Ba wai kawai tsamin da kake yi da ta biya. Mutum yana da kaga da abin da an gama da ya zuwa da ke wanda ya ba shi yana da biya biya. Allah zai ce maka ba da biya. Akwai wanda zai ce ba shi dama da niyyar ba zai biya. Ko amma sun ba shi gwamnati gwamnati da ba ba ni ya ko in dai ne da shi da karatu da addinin kaza ila ramadan makaruri ne da bikin ta ila ramadan ila ramadan da ni har zuwa wannan ramadan da ni ya ta yi da zuwa da shaban kuwa da baya ita ma na na ya ta san da kaiwa wani ka shi zuwa wannan shaban shi ne matakar mutum ya zanto ana wani daidai kan ita da ne ba ka da lafiya wanda ko ciwon suga ko abin da ya kama da wannan sai da kike yi kar ka yi ajiye domin idan kai zai iya tare ciwon to wannan dokoki da zai ke mana su ba ne shi za a je aka kai da likitoci da malaman fito yayin ba da fatawar wanda zai iya ba wai da ta ba a mutattar likita kwararre in ya bada fatawa akan bi azumi to dai ke da zikiri bakin ji a fadi da ke za ki abu da yake ce da ita domin duk lokacin da kake da fahimtar da fatawa wani lokaci ma ba zai yi azumi ba zai ce wa kashin baya na da rori da farare kuma musulmi wani farare musulmi ne amana da shi ke da bakin bari idan ya shiga wannan to zai ka dora da kai cewa idan an ce gwamnati gwamnati wani da ake wani ne ke sosai arziki a cikin har a wani daga nan da yi da yake a wani to a dawo arziki wannan shi ne ka'ida to shi ne ma da yake a yi shi zaru na bakwai an ji ne kirajin aula a wajen hudu na kirajin aisha rafi ya kawo ana kyakkyawan ko da iya zamantakewa tana na aisha in ja wuce da wata cewa wasu malamai suka ce mun san mu hatta jikin da azumin jikin da azumin dole ta san tana da lokaci mu wanda dan da ba da kulawa ne da kula da mijinta kita da su ne karanta kada an yi wani duniya da rayu da kowa ya ce gaba ya kara su da su kita da yake da da wasu na gaba wa ya ce amma irin sai da bayan da da yake da da wasu da da ake gaba waye da yi to karaman tana da karfin ce to tana da abin da ake kira kwantar da kiyaye na annaba da yake rajo kira duk da kana da ke karfin ta tana kula da jikin ta shi ne take fada ba cewa idan kana hutu da suna ganewa amma in je ku kuna kwanci da yarinyar shekara goma kuna wata biyu ba ka domin ba ka san ka ba ka san ka illa da zuwan da ba za ta ba ita ma da zuwan da abin da za ka yi shi za ta yi yawa kuma ta yi duk lokacin da wata rashin yin burodi kunna shi kawai da ke mai iya da shi ma haka in ba a gane wannan shi ne za su ga an samu problem amma matsala kawai ku yanzu kawai yin gina ne da potential gaba ɗaya da yin kudin su a lokacin da ko ya zo ne gina ne zuwa da baki إذا رجعت في الغريبة ثم إلى وجهك لك الرجوع إذا مثلا شيء وأبوه وأبوه إذا أنت أبوه تعبان تكاليف مثل نمر وأبوه وأبوه لا من الله أكثر من نفسه من يقول قول إلهي أمبرنا akan da aka gaba kada ko kuma control and power ko kuma rashin a rikon ne duk inda aka zaɓi faɗa ko aka yi yin aure ko aka yi mana wala a kan kullum in baka san wannan baka je gudu aure ko da gurgurun za ka da gurgurun za ka yi an fahimta da kyau to wannan shi yana na da yaro da yawa na ta fahimci wannan matuƙa rayuwar da za ki koya za mu koya za mu koya sai da komai ya tsaya ya kamar to wannan shi hadisi na gaba عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه إلى نبي أن تثبت عليه في من مات سبوته وعليه حجاب أنا أرد عليه كان عنه ولي وولي الله وأنه زي متى زي متى أتيه كان عنه ولي ولي الله وليان da su za su biya ba ranar ne ma da su suke farfado maganganu uku ma da su suke magana ta farko yan Najeriya waɗanda suke ce duk azumin da ake mun mutum na na farilla da na ba kante da na kafa kama an wani ne su na azumi saboda kawai wajen su za su biya ba mutum yana cikin azumin kafara azumin sai ya yi da lafi da jarbi ne musamman idan da ya san za mu an goyi a gurin shi muna hajji amma malamin shi ma malamin ka ta ba wani malamin wato azumi da wani zai wa wani su an zama a kan jama a wajen malikiya ba wani azumi kawai ne mutu da wani jirgi yana ƙarƙashin majiyar Allah Allah ya zai da ne amma imamu Ahmad ya ce ba za a biya ainihin farilla ba da na kafara amma za a biya na masu wannan shi da rantsuwa yake ko kuma ba rantsuwa ba yake ya ubangiji na yi alkawari in dai yake tarihi na na sauka lafiya ko idan na ci jarabawa ko na samu aiki zai yi azumin kwana goma da yi azumin ba kuma ne samu azumin wani ya ga ya fi bali babban bali to bari ne shi da ya fito ba da ne da kawo a kai abin da yake bala a kai shi ne Sike wa dani jawabin siyar ma auki ya mutu bai na da bai ya halatta majlis da na wani mamaci iman azumi ba ka da sarku wa da sarku da wajibi a rai ni da sarku da wajibi a rai duka azumin da ya wani na wajibi نبي أن هذا الحديث وأمثاله مخصص بالآية وأن حديث الدليل لم يأتي من جاء يدلل وعليك للإنسان لازم يوجد من يوم الآية وعليك للإنسان إلا ما سعى an yi magana a kan me ma idan kai wa mutum bayan ya mutu zai yi dama an yi tibaki a kan cewa ɗare wa malami ko malami ya waɗa wannan za ta yi kai wani ba tsakanin jima'i ne ba yau sun hana ka wani domin annabi ya ce awwa da bin tsari da ya aula sannan mutane ne su yi ta akan gawon su su ba a zuwa shi ba za ta amfani in da aka kawo labarin duniya ko kawai mutane su yi gari da alƙur'ani mutum ya ce ya zo kai ba kuma san goma ba su ba kawai a ce ba za ba ladan mun ba da ladan ga wani kamar yadda wani hadisi ba mu je da yake zuwa da yazo da Allah da ya kanta ruwa da wuta daya ya raba wa mama kai na mutum za a baki adadin ladan mama kai mun je wanda cewa hadisi ne ba mu je da ya ganda adadin ma idan aka zo kan mama ya kace balaki da nasin kace balaki kuka karanta balaki da nasin kan da kaiwa domin su akai kula a wurin da rabbil Allah suna neman kani daga ubangijin mutane ba kuma su yake wani ba addu'ar da mutum shine Allahumma qbil lahu warhamhu Allahumma thabbitni inda su'alin kare wani wannan shine addu'a kamar yadda yana kwance irin da kanka fada Allahumma inna nabiyyinan wa biya salati wa inna nabiyyan wa tajawaz an sayyati wannan bai yake addu'a ba mutum sabani yadda muka saba yanzu haka je idan ka je yi wa mutane gaisuwa wai idan baka ce ruwan lawa ta ɗaya ba wai ta ce ba na kwanne mana addu'a amma ne sai ya ba sai dadi na shi ko ke wanda goro ya to ka je ba ranka ka je gurin da nan ka ce Allah ya ji Allah ya yaje maka Allah ya ba mu duniya da hakuri to a gurin mutane duk wannan ba addu'a ba gaisuwa ce gaisuwa ne kuma da kace addu'a Allah ya yaje masa Allah ya ba ku hakuri da duniya Allah ya kula da bayan ka shi ne ba addu'a amma ko ko sai ka ga wannan dole da ke ciki ba da tsoron ai ba addu'a to wannan da ne yanzu wannan al'ada da ku ba addu'a wannan da nan da ka zuwa ikhlasi ita ce addu'a wannan gudu kuka tashi yanzu wallahi ba addu'a ba amma da larabci al'ada saboda ba kai da larabci ba Allahumma Allahumma kaza wa kaza kai ta faɗa da hausa ana faɗan mai aiki mai kuke yi sai addu'a ya ubangiji da ya ya bai maka ka kula da bayan ka kuka ce addu'a ha me yasa addu'o'in da kuke yi yayin da yi kake gudu annabi yake duk wanda mamaci ya mutu ɗan ko mamacin suka zo suna jin duk abin da suke faɗa zai mana da su ke a jini ai ba da larabci ko faɗa ba cewa mun ji ba ku da lalaci sai ku fara yi aiki Allah ya amsa ina ga yawa daga lokacin wani daga dukkan gidansu daga lokacin suke shiga uku ai annabi ya hana mun shiga uku ba su fiye na ba da kula da mu da mun wani kula da mu wannan sai na Allah amma Allah ya yi maka halin da nagar Allah ya yi da haka za ka yi wani masu sanin ya ka ba su ne ƴan uwa ƴaƴa da mazin suna faɗa wani kan kalmomi su sai ba rayu sun da cewa amin haka annabi ya goyi amma mun bari yanzu gaba ɗaya kan ya annan sun mamaye abu da ya shafi mutuwa muna ji muna gani yanzu duk da mutuwa har zuwa gudun yake gaba ɗaya al'adu ne ke takarawa kuma abin da kai shi ne kullum na faɗa matashi wanda ba har ba na wuriya ba ba yadda za ka yi amma wanda yake da shi da bai faɗa a ji ko kuma a gidan kai matashi ne amma kai ne bai faɗa a ji kaga akwai matashi ne faɗa a ji da kuɗi kuɗi ba shi zai ga ba shi zai ga shi ba sai gwamnati duk abin da yake shiga ne to a lokacin za ka ga in ya zo yake da yake yake zuwa hari to a wani lokacin abin da ka karanta zai aiki ko da matashi ne za ka ga shi ai ma da yake kaza ina yi wa ɗari ina yi to a lokacin karatun da ya yi idan wani aiki ma na da gaya mutu ya kamata a yi za ka ji ma mai tankawa domin kai ne mai kudin ba da aiki kudi ya yi da kake da mutum ya yi Allah yanzu za ka ji ana cewa an gani ke mun gani Allah ya raba mu da kalli. Ku zo da haka a ba ma kan mu ja kuɗi ne ka. da wannan shi an gane ko da yake na biyu annal ajnabiyya la yasimu an ahli wanda ba dan uwan mamaci ba zai wani ajin ba kawai saboda abokin da yake cewa ba a na hudu anna hada al'amra laysa lil wannan al'amar ba da yake ba na wajibi ba ne yana da kalma da yake sabab sabab da tafiya da sauki da sauki na wannan abun da yake bai domin shi ma da kan annabi da yi kan mazhabar annabi da sai da ya yi barci azumin ba ka ji kawai kuma magana ta guda gaskiya ana Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma kana ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi da Abbas yace wani mutum ya zo gurin annabi kira da inda Allah ya tabbata gare shi fa kana ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah inna ummi ma tatu alaiha sawmu jahri mahaifiyata ta rasu ya mutu ana wuce azumin wata daya a ba ku bin da anha kina ya mata fadala ya da ne ke lauka na alaƙun da ke yi ko ujeka dai inda na inda ana da mahaifiyar ka ba shi inda ba shi ake yin mahaifiyar ka abin da ka bi anha za ka biya wata wani da bai da ɗan da yawa wato wannan da abin kenan قال نعم فيه فليس يا رسول الله كان فيه فليس لا يحق أن يطلع مباشر أن يجلب الجنة أبيا ونبت الله وأنا لما يجي سوى إذا أبدوا يقول قال سوى أبي بيان الدنيا مسلم بعد وصية يوتي بها أو يجي إذا رب الدنيا مدعوه وعزيزة أكذا أقبا نمر قوم ونسل كثير أبو جيزة أبو ممسي أبو جيزة أبو جيزة وجيزة الجنة kala wata magana domin wani suke ji abin da yake da rabo na da kawai shi ne hidimar hakan kabari da gullewa da abin da ya yi kama da wannan kawai misali in za a kai shi a mota kowa ya hana motarsa sai a ɗauko haya da kuɗinsa da nan da kamar shi babu sai a ɗauki na kuɗinsa a ciwo duk da cewa lalacewa ba ba ta kai haka ba an gane ko a kudin da dukiyar da za a ci ba a ciwo da kawai da na mata an kawai su ta iya haɗawa su ma sai an biya su sai a biya ko kuma gurin ma da za a gudu biya za a yi duk a kudin da za a ci ba na farko ce na wannan aiki ne na farko na biyu sai bayi kafin a zo wasiya bayi to za a zo idan bayi ne shi ne dukiyar gaba ɗaya haka za a ci ba a baya eh suna jin suna kallo ko su ne jarraba a baya saboda aka ba shi da ajiya sannan sai a zo wasiya har ba da yana magana cewa idan mutum ya zo ana bin da bashi ana bin da bashi dubu ɗari sannan kuma ga ga zakka da ake bin da haƙƙin Allah sai ya faɗa zakka da ake yi a dukiyar ta kai dubu ɗari sannan kuɗin da yake da shi kudin da yake da gaba daya wanda ya wani har yanzu ana wanda dubu da dubu ko to kudin da ya wani dubu ɗari da hamsin yanzu ko za a ce ya za a yi wata biya domin hadisi cewa ya fadai fadai ni lai haƙƙo an yi guda haƙƙin Allah ya kamata a biya to ya za a yi wani shi haƙƙin Allah dubu da ne na mutum kuma dubu da ya za a yi dubu da biya wa'an cewa wai gobe ya ɗari da hamsin ka ce a ji da gado ai ana maganar kuɗin ai ba sai aka ce kuɗi kawai samun kuɗi ne ke kallo ana ramu da bada ai abin da yake da shi domin har kuma dubu ɗari da hamsin kawai wa za a biya yanzu Allah za a biya ko mutane mutane me yasa na shi kuma shi ne ya yaje wa kamar to akwai malamin da suke wannan magana shi za su tambaya to amma malamin fatakaciya ta suke ta haza za ne auna yin jira ta haza yaran kwakwadawa shi ne sai a zo a raba biyu shi haƙƙin allah a raba biyu dubu da biyu ba za ka ɗaura da dubu da biyu kenan ko haƙƙin mutum dubu a sai a ba wa allah dubu da biyu shi ma mutum a bar dubu a kowa ya ba in kuma yadda ba zai haɗa wasu sai ya yanka wanda za su gada su ba zama su yi domin an ba gado da yawa a yi wasu kuma ta ta biya ko da ƴaƴan da ba mu ta hajji ne biya ba wani ke domin akwai ruwaya da ta da in ya dama an yi wani in ya kaje in ta in ya ga dama amma ruwaya abdullahi ne da biya dole da shekara tun wato kuke biya ba amadu ya ga ne da shi zama yi dole da biya sai yi mutum ba ga magana wannan shi to kaga shi shi da ko da yake wasiya idan aka dauko wasiya ita kuma ba dawo da wani ba shi da shi ba za a zata da ita na ba wasu misali da wata bai wa Allah ta ji shi ne take yin tambaya a kan ba yin ya rasu shekaru wajen biyar da baya amma in tabi'a da ne sai hali kafin ya rasu yan uwan yana kai shi maka yana kai shi sai rage saura ɗaya ga ya kwanta sai ya rubuta wasiya ya ce ko ya mutu a kai wanda ba to dai wani wasiya ya to ga ya har yanzu shekara shi da bayan ta ji kudin aiki a cikin aiki da ya ce ko yawwa to saboda haka yanzu wajen miliyan da shi ne gari sun tafi to yanzu ya za a yi kai da lafi malam kuma zai ce kai da lafi shi za a ce zo a zartar da abin da Allah ya ce a lokacin da aka ce da mutum a lokacin da ya kai miliyan biyu ba. Ai ma da an ba shi ke kuka kuwa nima ba da zaki, ki zai ke gina wa mutum gida ke da zaki. Ba ne akwai kudin ba, ta gamsa akwai kudin akwai, saboda yawan yin ne zama da rashin jituwa ya za a kai ta jan abubuwa, to yanzu kudi ya samu ku kai da maka, ko ku je ku ba ne. Yawwa, to za ka bi kuma jan ta ba. yuzile ibada ile wabidi wale jaat imraatu ila rasulillah hawata ruwaya akati wata mata ta zo gurin Allah alaihi salatu wassalam faqala ya rasulullah kace ya ma idan Allah inna mimma tatu alaiha sawmu nabiyyi bayan ya ta ta mutu ana bin ya azumin ba kan ji a ba su ma ana ha sai zan mata azumin yadda shi na فقال لي أرأيت لو كان على وجهي إليه فقضيت فيه kina ganin inda ana abin bayan da yake baki za ki biya mata za ki biya a gane zalika ya ajiya na ko kuma za ki biya mata idan kika biya mata a gane zalika ya ajiya na hakan ya yi zama da kika biya fa kala na san ki fara zuwa kala ji Allah ya ce ba ku ya san ki ki da ki wa mai da ki hali ki biya mata ko ba yin wannan ne ta da yawa ji a raba wanda ta dauki ruwa da wanda uku wanda ta ba haka dole shi ba ne ne fito da shi a rubu ila hali da shi da hukumar cikin tsara ni ba za su yi ne cewa duk lokacin da wato aka samu cikin tsara wajen mulkiloli akan matsaloli ne da dogon adalci da ake koma adalci da ban da adalci da kuma da ta na biyu irin sahaba radiyallahu anhu ma da yake yadda sahabbai ke da kuɗi yake ya Abdullah ala wasira dan zuwa ga wannan akar ilimi na uku alayhi ala dinin walidai walau ba da yau kuɗi da walidai da bunci a ko bayan sun mutu na hudu jawazu sauki an alwali aw alwalida wato wa hukka lidan ya alaka ayi wa mai ya ko mai da azumi amma an yi mafi azumi ba da ne da aiki kamar yadda ya gabata a baya na biyar anna haqqan la ya'qu wa aula an yu'ata ba shi Allah ya yi da danta a biya na shida bayanu anna dina la budda lahu an daina shi babu bayani cewa lallai ba shi la budda lahu an yuqda an al-fadl wajibi ne a biya wa to da haka kisa kin kana duk wanda ka san yana mun kawai ka rubuta kuma ka gaya wa yayanka dan yanzu mutane da yawa mutane ba sa biyan bari za ka ja mu bari da dai mutum ya rike tafiya sannan shari'a kawai wani lokaci ka je gudun musulunci ka zauna a cikin sannan ba a yin bari na uku bakwai jawabin murujin maraji ila al-mufti wa tsari ya halatta wata ta tafi gurbe mata wace mai tambaya dan dai da abin da yake ga mutum na tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bi'awa muryar mace ba al'aura ba magana cewa muryar mace ba al'aura ce ai cewa ya faɗa ta ce za a nan ko ba har mace magana ba ko wato lauka na da ne kuma ne da ta mutum a cikin ba amma ba ba mu ba ne yake na tara idan da za a da za a bar hukukun lahi maliya wa hukukun adalci ko ji ba hakkunta idan aka samu haduwa tsakanin hakkokin Allah da dukiya da hakokin na adam da ana gabatar da haƙƙin Allah ne da annahu auladin kaza domin su yau da danda hariya haƙƙin Allah kika ji zuwa dukiyar maraya kada a ji ta kawai ba a zuwa da mun kanta ta da shi ya yi Allah ko da yake na dan yana ne zai ya ji ma zai ya ji ba wanda ba Allah ko ba sani ba amma ya abu da yake abu da yau بعد يجي نقوم الجواب بنعم يا الجواب بنعم يا لكم أبي ما تبقى هي سوى لو قوال أمدا بنعم إذا هي لا تجرى ولا تلقوا وترى يعني فيكم ما يعني na da ya kamata mu gaya nan abubuwan da kuma da daidai Allah ya ba mu da gaskiya amin wannan da yake kure ya Allah ya ba mu da ya ce amin Allah ya ba mu da gaskiya ya ce ko ba mu ko da amin Allah ya nuna mana ya ce ya ce ko ba mu ko da amin tambaya da aka zo bayan ya raba Allahu alaihi wa rahmatullah Allah ya kara lafiya da ni ban bana mai amfani da albarka malam tambaya da ni malam matan da ta yi a watan azumi sakamakon tayarwa da za ta kasance za ta iya ciyarwa sakamakon tayarwa eh an ta sa wani abu a cikin nan na da za ta ke ciyarwa ko kuma dole ramuwar wannan azumi kaɗai za ta yi ba da ko babu wata magana maganganu ne guda da biyar aka yi amma kullum abin da ake magana shi ne idan aka ce kullum za ka ba wa mata ba da wasu shayarwa da ciki da goyi kawai a ciyar su ba ta su yi in dai wannan za a kai a kanta dole na mata su yi Isa kullum magana da ake yi cewa ita mai jayarwa da biki ba ta wani malamin da yake kwararre wani a cikin al'ularu wa la'ani ba gwamnati ba ta wani kai za a zo a yi magana a kariyar da tambayoyi da zan kamata ba ta wani ta kare amma abin da za a ce mai jayarwa ko mara lafiya ne kuma da Allah yake mara lafiya a kuma kana min kun bari da a ala da wani bai da duk ai da ni kuma da ya kun ce ya wannan shi ko a da idan ta kai kamar da na faɗa mata wani ne guda biyar ba da ne suka kawo amma abin da za a ce mai jayarwa da bishiyarwa za ta rama shi in ka ji amma da wani za za ka iya yin za ka iya bada wani wanda ba amma sai ka kai an mani tambayoyi an ka yi da ni amma an ba da kofi ba da wani ya yi a zamanin suna kuma suna wata sai ka gaba da ke kara ta a jiri ba sai an lura ba wa ba ka da kuma shi ne wajen da ya yi rabu Allah ya halittun da kawai gaiwa ba a daga haihuwa da gaiwa ba a ai ta ba za ta ji daɗin zama a duniya nan ko wani a cikin kai ma kai to da haka ya kamata wannan tafiyar ta zama kamar wasiƙa ita kuma dubuwar ita tambayar ya kamata a rika yin da ala tafi domin ya zanto kawai an sauki malin kai amma shi ba su ba shi sa wani lokacin za ku ga ta kuma gida ba in ba da alaƙa da karatu aka kawo sai a cikin da kawai sai ka ga muka tashi a banka in ka yi kiro a wata na da kiro in ka da cikin lafi ne zuwa ba an ba ka sani ba ka ce ba ka sani da kawai ko ka tambaye ba da cikin amma dai wannan bari mu yi da kai wani ba ma da ya rabu da malaka ya yi wani da ke bayan zuwa zuwa wani lokaci sai ya yi yana matuƙar kaunar ya ce shi da ai da amma duk lokacin da aka yi ciki kuma sai an kuma ba wani ake mutum yana yana matuƙar ƙaunarsa kuma yana son ya ƙara ƙaunarsa sai ya tura wani abokin ya abu mata a kan sai ya hawa shi da mutum a kan sai ya haka ne da sun yi aure amma kun dare ya wasu yi ba ya suke mata shi kuma mutum nata na farko ya koma zuwa ya kuma zuwa ya aure ta kawai a karo malam ya ya zama aure a tsakanin tsakanin lafiya ba zuwana amma dai kafin la'anin lawul mu'alli wal mu'allal abin da wannan ke faɗa Allah ya yi ne wanda ya aure shi da guda da wanda aka yi ba abin da wannan ke faɗa wanda ya yi wannan aure ne ba na muke zai haɗo baki da wani namijin a je a haɗa baki a aure ba da duka suke je lokacin da aure yana yiwuwa ne kuma ba kyauta ba idan masu ke dafa ba shi da wani ba tare da gudun da biyar ya aure ya kuma shi ma sai ya ɗanɗana da dole sai ya ɗanɗana kamar wannan auren ai ya san ba da jin kasuwa ko garewa ba da gulbaran da ta'arar abinci yake ko da wani mata su ne za ta ga za ta yi lalla ga wani wani lokacin ma ba a kai a wani mutum za ta ba ita za ta lalla ba ita wata tana so ta koma gidan mutum saboda haka idan ya zo ya aure da ba da ya sani ba ya aure da abubuwan masu ya samu mata aure da ya zo zai ce wa da kuma zuci a sai ya tafi ta sai ta koma gurin mutum wata ba ta koma ku taron ba da girman ta da kan faru ba ta kana da yadda za ta yi saboda haka ka ga dole ka fice ta yana sani da za ta yi da saboda haka ba ne ne wani gaskiya wannan ba ne ne wani ana yi da wani mana domin da aka yi wasiyar cewa wato za a ba ta suke ka za ko a kai ka aikin hajji daga mutum kan da magada da ke na ya yi ya yi abu ne ya ruwa ba ta da yawa na a tafi ya yi a yi dama shi ne su tsarin da su zai zai yi da su tafi ya yi to ba ma da su tsarin da su kowa a cikin wani da ke ta yi tafi ya yi wanda da za su ba su kwanci ai yana cikin gomoyoyin da suke amfani da su ba su da lafiya ne da cikin gomoyoyin da su yawa ne ba su cikin kare ne ke ne kawai da abubuwan da yara ma suna yin yana da cikin ake sallah kuma a ce ba su jira suna kan kwanci ai su ya bane yawa sai ba su kada yi kudi za ta yi ba ba za ta ji zama da yau za ta ji kun san ba inda a kayo zau raba wa yin kuɗi wannan ya ji Allah ba wa da kuma yin kuɗi wannan da suke mana biya da kan duniya da zai yi na biya wa kasar ma da zama da ita lafiya wannan jihar na da ma da zama da ita lafiya duk da duniya muke yi ko wannan tsawon wannan muna da mala da suna da jarawa da kuma musa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba na jarawa wanda a zama da madaukakin sarki ya ya ya ya biya halin da suka da hanyar da ya ya wani da suka bauta hanyar da ya muna da mala da suna da jarawa da kuma musa madaukaka sun ce rayuwa da talauci da ya ke ba mara yi Allah ya yi wa shi muna da mala da suna da jarawa da kuma musa madaukaka Allah ya wani da wani اللهم انا في اوقاتنا واصلح ائمه الاولاد امورنا واجعل ولايه الذين خافوا وتقوا وتبارك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين